بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a takwas ga watan sha'aban shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Fabrairu 2025 miladiya wannan shine da Allah والأدب والفر عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي وبين الله يغفر تام الله يقار masa lafiya dan ba manta mun bibiyan matsakaiciyar mukaddima da matsalan yayi inda yake bayani akan tsarin littafin da wasu mas'aloli da ke ciki za mu tashi daga inda yake cewa a shafi na 31 nuska da gyanuna a inda yake cewa salisan abu na uku al'inayatu ƙadarar taƙaci bi tausiki wace na ba da muhimmanci وذلك بعزو الأحاديث والآثار والأقوال من خلال النظر a cikin waƙen ina ishara zuwa ga inda za a samu hadisai da ayoyi da maganganu ce hadisi kaza a duba wuri kaza aya kaza a cikin sura kaza magana kaza a littafi kaza min khilalin nazmi a cikin waƙen mal isharati ila darajatil hadisi da kuma nuni zuwa ga matsayin hadisin inganci ko rashin ingancin awul asari ko matsayin asarin inganci ko rashin inganci mastata'atu ila zalika sabila yace nayi haka inda na samu hali nayi haka walam yatayassar wa ma lam yatayassar li tawthiquhu fi nazmi bayantuhu fi hashiyati is'afi dhawil arabi bikashfi al-lisam an udatu talab yace abinda kuma na kasa fada a cikin waƙe saboda kuncin waƙe wani abin zai zama akwai tarnaki ba zai faɗi yadda ake so ba yace to nazo na faɗe su a cikin a cikin sharhin shine wannan kenan talikin da yayi mai suna isafu zawil arab bikashfi al-lisam an udatu talab wannan shine talikin da yayi mai littafin wanda shi zamu dinga amfani da shi insha Allah mun ji a baya wani daga cikin malaman su ya roƙe shi cewa lallai ya mata sharhi da dajiya shine ya mata wannan ta'aliƙin ya sa mai suna isafu zawil arab kawo agaji ga masu bukata bi kashfin lissabi an uddatil talab ta hanyar yayi wato abin nan wanda ya lulluɓa ko abin da ya koyo a cikin tafiya ƙoƙarina ne kyautata fitar da zantuttuka fitar da takhrij na maganganu ayoyi da hadisai da sauransu ka tafi zil ayatul karima Allah ta katabastuha fi matn al ujulati bil lawn al akhra yace kamar yadda nayi takhriji na bayyana wuraren da za a samu ayoyi surori da lambobin aya ta hanyar da za a same su a cikin nazarin بعد العناوين والكلمات والخطوط sannan kuma na ainihin wato rubuta wasu kalmomi da wasu التي اقتبستها والآثار والأقوال التي أوردتها فيها فقد ميزتها باللون الأزرق يتشي ده حديثي كما ده مغنغنم معلمي ودن ده نكاو su kuma na sa musu launi na ainihin wato ruwan bula fa'iza kanal juzu'u allazi tabastuhu bin nassi wurin da na ambata idan ya zama haka yake keke da keke a cikin littafi fa ina ne aba'uhu baina qausaini muzdawajai nakan ya sanya su a cikin qausi ne kwana wa in kana bil ma'ana idan kuma na cirato shi ne da ma'ana ba da lafazi ba aktafi bitalwinihi bitalwinihi bil launil azraq zan bashi iya kalar ruwan bula in ka kalar ruwan bula to naƙali ne bil ma'ana in kaga kalar ruwan bula sannan kuma an sa shi a tsakanin ƙaushi guda biyu masu kwana to naƙali ne bil harfi wa amma lawn al ahmar fa mayyaztu bihi al abyata al mazidata al urjuza yace in kaga kuma wasu baituka da jallauni ina misali in kaga da nan gashi da baituka ba kamar nan da baki ba بالحفظ والإتكال والتحكم دا أبو كان دا شاء تكين جامع بيان العلم وفضله تسكي قوش دا دا جام كلا والأعلام هكذا kafai wa ba'dul anawin da wasu kana labarai wa alamatul naqal da alamar zancen wani quotation mark duk waɗannan su ma ya saka su haka wa hiya ra'su sadi alamar zancen wani za ga ya saka sa wato nas kenan ubadu alifatil itlaq da wasu daga cikin alif nan da aka ƙara a ƙarshen baitoci kamar da muka awadu tambiha wad'u نقط نقط بين مصراعي البيت yace da abin da nake so in bada fadakarwa akai na sanya dige-dige tsakanin sadru da ajzul baiti a ina a ina kenan albaitul mudmaj baitin da ma'anar shi sai an hada dangon biyu take fita sadrul bait din bai tsayu da kansa ba wani zance ya shiga cikin ajzul baiti lin rabti bainahuma والآيات التي حصل فيها إدماج أو تداخل قليلا هكذا آيوين داك سمائرين ينين هكا ربن تناسدر البيت ربنا عزيز البيت وعددها أربعة إن داك سماك وليه إني كوي وهي الذوات الأرقام سنة ما سؤلنا لنبوبون ستين دايا ريبيو دا شابيو ريهو دا همسن دا ستين دا بير dubu daya da sha hudu alwarida walwarida fi safati taliya wanda suka zo a shafakan nan 75 56 saba'in da hudu da kuma ɗari da goma sha biyu domin mazahir al'inaya bil ikhraji jamalul harf gaskiya abin da suna irin yadda aka bada muhimmanci wajen yin littafin a bisa salo mai ban sha'awa shine nau'in font da harf da aka buga littafin shi ko su da tansik cikin wato audition da aka tsara littafin umurin zahira da wasu abubuwa daga cikin irin waɗannan fadiya Natu la yumkinu al-hadithu anha akwai wasu ma wanda ba sai an yi magana akan su ba yudrikuha man lahu hazzun min adh-dhawq al-fanni wanda ya san abin da yake nufi da abin nan wato art ko ya san abin da yake nufi da beauty na rubutu in ya gani zai gane wal amalul bashari mahma budhila fihi min juhudin la yaslamu min al-khalal wat-taqsir ita ma yake dan adam wanda duk kokarin da aka yi sai an samu wani tintibe ko wani matsala sai an samu kuma gazawa wa hasbi annani bazzaltu qusara juhdi yace keke da keken tantance abubuwa iyaye da zan iya urjatu udatu talab fi thawbi hal jadid wannan da iya muqaddima kenan sai sake ƙara kuma wasu maganganu shine yazo ya tusa su a nan wajen yace wannan littafi a cikin sabuwar rigarsa amrani muhimmani yumayyizani tab'at athaniya akwai ba guda biyu da suke tantance suka bambanta wannan bugu na biyu daga bugu na farko al-awwal na farko ziyaratu 75 baitan an ƙara baiti 75 wa qawaidu muhimma jami'a da kaidoji muhimmai masu ban sha'awa yahtaju ilaiha tullabul ilmi wanda dalibai suke da bukata ibuwa gare su bayan nan kuma sai ya ce wa kathirun min hadhihi al-aqwali wal qawaid al-warida في هذه الأبيات المزيدة أورد أوردها الألامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يتشي ولنا إرن قائد جيدا مغنغنو دا أكاكاو أنا وجن كافني مالم بكر أبو زيد الألامة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد وانا ببا مالي يمتم قصر مكة الله يغافة مشي رسول ألتافن سمي سنة لطائف الكلم في العلم أنا يكاكاوسو ضمن مجموعته annaza'ir ya da littafi majmu'a annaza'ir wanda ya magana akan wasu masail awisa da masail wanda suke abin nan nawazil littafi ne mujalladi biyu mai kyau kware da gaske in fa yana cikin tabbata cikin na asalin matakin malam bakar abu zaid a cikin ilimi Allah ya gafarta mishi littafi ne da ya karshe karshe rayuwa shanan mujalladi biyu muna da shi anan annaza'ir thumma dhammamtu ilaiha ta'ifatan min al-aqwali wal hikam wal qawaid allati tasayyattuha min butunil kutub sannan bayan nashi da na dauko kuma na kakkara hikimomi da maganganu waɗanda na tasayyattuha waɗanda na farauto su min butunil kutubi a cikin littattafai aw sanatuha afwahi ahli ilmi wa tatabatuha fil masadir al mutanawwi'a bayan da naji agun malamai ban je na ci gaba da karawa ba yana da gaskiya abinda ya kamata mu gane na ladubba game da wato daukan magana da kai ta gaba idan malami ya faɗi magana ya faɗi wajen da take to yana da kyau in kana so ka faɗa a gaba ka je ka duba inda take da ta yi yayi wani wahami ko yayi wani takasiri ko ya samu wani kuskure wajen ihala sai ka je ka duba tukuna sai ka tantance sai ka faɗa cewa malam wane ya faɗa kamar yadda kuma ya zo a littafi kaza yace to sai ka bi sawunsu ta takarrasuha ووثقتها قدر الإمكان في هاشية إسعاف ذوي العرب يتنا مستخرجكما أتكي وتهاشيها كما تقدم ذكر ذلك عن فكرين دعاك الإجابات وهذه الأبيات موزعة على هذه الطبقة طبق الأركان والصفحات التالية وأن بيتك قاسو أولا رند سكيا أمبتي لمبوب بيتك سوى دفسي منكرا تشو وإيراد هذه الأبيات والزوائد في هذه المواضع تكثير للصفحات اتبادان ambaci baitocin anan ba saboda zai zama kawai cika waje ne dole ka fi fa'ida ta ba ta fa'ida ba amma arada al-wuquf alaiha bi arqam al-abyat wa safat al-madhkura alifa wanda yake so wato ya gansu ya koma ya bibi inda aka faɗa lambar baiti kaza lambar shafi kaza ya koma ya duba sai ya gani wa kad awrattu ba'daha fil kalami alama tatamayyazu bihi al-urjuza min dimni kathirin min abiyatiha li ta'ifati min al-ahadithi wal athari wal aqwali wal qawaid al-amma yace inda ne magana akan cewa wannan urjuza tana cike da watin hadisai da asarai da maganganu da ka'idoji a wurin na kawo su daga cikin baitutukan wannan shine abu na daya na mizatta al'amru thani abu na biyu annani aslahatu fi hadhihi taba'ati kullu baitin waqa fihi sinadu ta'sis duk wani baiti dake da ta'sis alifu ta'sis da muka ji a baya yace to a cikin wannan taba'a ta biyu na gara هو البيت رقم 880 baiti na 883 a shafi na 106 wa nasu faɗin mai waƙar min talabil ilmi kama kad akrama kaga ga alif din nan bidhaka min qablu abana adama wannan a din ya kasa da zai dishi ya bar shi haka wadhalika li anna isma adam asluhu a'dam shine asalin sunan Adamu Adamu ne alhamza mai harka da kuma alhamza mai dauri Adam yace fi kama fi tajil arus kamar yadda az-zabidi ambata cikin tajil arus naqalan an al-jauhari shi ma zabidin ya ciro daga al-imam al-jauhari ne a cikin littafin shi al-qamus ومن قرأ لفظ آدم في آخر المصراع الثاني بهمزتين تجنب السناد الواقع فيه كما يوجي ما ونن سناد وفي الإمكان تغيير البيت زين إيما تنزى بيت لكنني أبقيته حفاظا على المعنى الذي يدل عليه أما أنا بشي سوى دم أنا ديكي فلا أورين إتنكيسو يتي وتغيير يتطلب تغيير البيت الذي قبله in kuma na ce zan cire shi sai na cire shi da ɗan uwansa da ke gabaninsa wa hunaka ta'dilatun mutafarriqa yalhazuha man sami al-urjudata wanda ya riga ya ji urjuzar ta hanyar abin nan sautiya da aka da aka nade ta au qara'aha ba'da suduriha musajjalatan ko ya karanta bayan fitowanta fitowa na farko da aka recording dinta wa matbu'atan bi hajmil jaybi wanda ya karanta a bugun da aka yi pocket size shine hajjamul jayb irin dan karamin kofin nan da ake sawa a jihu yace duk wanda ya riga yayi wannan to zai zai ga cewa yanzu in ya ji baitocin zai ji akwai su yan bambance bambance haka dafifa wa inni la abtahiru ila Allah azza wa jalla allazi manna alayya bi nadmi hadhihi al-urjuza an yudha'ifa an naf'a biha ina roƙon Allah madaukakin sarki da roƙon shi mai faɗin amfani a amfana ita sosai wani ya tajawaza amma fi min sa'ir amali fi sa'ir amali min khalalin wa naqasin kuma ya gafarta wa kuskure na a ciki wanda nayi a cikin wannan waken da wanda nayi a cikin sauran wato ayyuka na min naqasin wa khalalin fa zalika sha'ani da ni mutum ne mai naqasa da da kurakurai wa sha'anu kulli talibi ilmin mahama utiya min al-ilm kuma ka duk wani ɗalibin ilimi yana da kurakurai yana da matsaloli ko mun zurfin iliminsa a ikirafi da wannan shi ne mataki na farko na nuna cewa mutum ma ya san abin da yake kuma da gaske matsalolin ilimi ne shi fa idza wajadta ayyuhal akhu nasihu khalalan ya kai dan uwa mai karatu idan ka samu wani wani gibi wani abin da mai fado da za a samu hada takarim don Allah ka mun wasiƙa ka tura min da saƙo game da kuskuren ta hanyar imel ɗin da aka ambata a ƙarshen wannan muƙaddimar wasa talƙa min nil qabula wa du'a zaka ga yadda zan ansa hannu bibbi in maka addu'a wa ma wajadtahu fiha min naf'in fad'u li nazimiha wa li raqimiha bis sadid bit tasdid wal ikhlas was salamati min hudud an nafsi wa nawazi'iha idan kuma kaga wani mai amfani wani abu mai kyau mai amfani ba sai ka ga mun ba ba sai ka ziga ni ba ba sai ka yabe ni ba a'a kai mana addu'a ne da na rubuta kai addu'a ga wanda ya kwafe da hannunsa ka ce Allah ya sa mu samu ikhlasi Allah ya sa mu tsira daga duk wani abu na jin kai ko wani abu na na san na san a sani wa qabla an ada alqalama kafin na aje alqalami na yace la budda min izhari limtinani bi shukrillahi ta'ala wajibi ne in yi wa Allah godiya falahu alhamdu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina godiya ga Allah farko da karshe godiya ga Allah a fili a sarari da koye wa ilaihi yurja'u al'amru kullu zuwa ga Allah kome yake komawa wa man shakara Allah afwan wa min shukrillahi ta'ala shukru ahli al-fadl ya daga cikin godewa Allah kuma a gode ma mazuwa falala wallazina yastahiquna ash-shukra wad-du'a minni kathir yace gashi kuma wanda suka mun falala suna da yawa wanda suka mata musu addu'a suna da yawa wa fi muqaddimatihi a cikin ba malamin shi da yake ta ambata lokacin da aka rubuta yana amma daga baya ya rasu ya rasu a watan Jumadal Ula shekara ta 1430 kamar shekara 16 kuma kamar haka yanzu da muke magana yace wannan malami ya girmama ni da tausasawarsa wa afattu min ilmihi al-ghaziri fi hadhihi sanawat al-akhirah yace kuma na ci moriyar ilimin a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ɗin da muka san juna wa min fada'ihi alayya illa ma zittuhu ba'da zalika min ziyadatin yasira abinda bai ji ba kawai shine abinda daga baya ne na ƙara walaƙad afattu min taswibatihi wa ta'liqati na kuma ci moriyar abubuwan da ya na gyare-gyare da ta'liqansa thumma tawajjani thumma tawajjani ba'da zalika bitajil fikhari sannan kuma ya muni kambu na alfahari hina qarrazaha bi taqridihi albadi' yayin da wato yema waƙen taqrizi shine kamin yadin lil hakami ladayya lamma tushkami in an tuna wa shukru wa du'a mawsulani li shaykhina al-allama al-faqih abdullah ibn abdul aziz al-aqil al-uqil afwan yace kuma sai wannan malami shine wanda ya bada shawara a yi mata sharhi ala tawjihi al-mutawasil li tullab al-ilmi li yu'ru bi hadhihi al-urduza shi kuma ya takwadaita da dalibai cewa su kula da wannan waƙe su ba ta muhimmanci wa ya tamu bi darasatiha su yi kokari su karance ta ثم أكرمني أثابه الله تعالى بتقديمه البليغ لها شما يمن كرمشي يمقدمة قلتافه وقد وصفني بوصف لا أستحقه يا سبان تاندو سلقب كلمومي يا يبيني يبان دبان شانشان تابا فاستأذنته في هذه سيشعر قالت مالا كباني إذني بغربو تعنبا kyauta wadda ilha wadda naci alaihi na naci cewa don Allah malam ka bari zan cire iya nan wajen ba zan iya rubutawa da hannuna wannan abin misal altafin nan baka yi hakuri qala li al'amru rajiun ilayka ce tafi abin da ka dama fa shakarallahu lahu bangiji Allah ya saka mai da alkhairi wajazahu anni wa an wa an tullabil ilmi khairal jaza Allah ya sa mushi kama shi da alkhairi akan abin da ya ɗaliban ilimi sannan wali akhi sai kuma yabo zuwa ga dan uwana fadilatu sheikh muhammad ibn ahmad jiddu khalisu du'a khalisu da wa shukr ala malhudatihi alqayyima ina mushi addu'a da ikhlasi akan gyare-gyaren da yayi masu kyau wa ala qiyamihi bi ardi hadhihi alurjudati ala sheikh almurabbi kuma shine wanda ya karanta wa malamin mu ya saurara ahsanallahu ilayhi ma Allah ya saka musu alkhairi wa shukr mawsul linadiri وصية المهسن الكريم ناصر بن سليمان akan cewa ga wasu kuɗi nan ya bari a dinga juya su a dinga taimakon harka addini daga ciki akwai buga littattafai akwai samun yara scholarship ko ba su taimako na karatu da sauransu to su sun ba da kuɗi an buga littafin shine yake musu addu'a al'ustaz Suleiman ibn Nasir Saƙil, ɗan gidan shi malam Nasir ɗan Rishon Suleiman. Ala ishamin fi tsiba ce hadal matni wa gairi, fa biha wal ƙa'imi na alaiha jazilu shukuri wal irfan. Wannan gidauniya ina gode ma masu riƙe da ita godiya mai yawa, sa'ilan Allah ta'ala an yajzila lahumul mathuba, ina roƙon Allah ya gwaɓanta ladansu, wa yubarika lahum fi anfusihim wa amwalihim. ya sanya albarka a kansu da ainihin dukiyarsu wa ya ja'ala ma qaddamuhu fi mawazin hasanatihim abinda suke Allah ya karba cikin aikin ladansu walil akhil mifdal wal musin al karim ustad abi yasir haka nan mala abu yasir abdul majid abu abi aqil khalis shukr wa du'a ala ma qama li hadhihi silsilati al ilmiya min khadamatin julla shi ma yayi aiki sosai wa sa'il karimin fi da'amiha da kokarin da yayi wajen taimakon wannan aiki da nake as'alullaha an yajziyahu khaira ma yajzi akhan an akhi an akhi Allah ya saka ka mishi da mafi alkhairin abinda Allah yake saka wa dan uwa in ya taimaki dan uwansa wa shukru mawsulun kadhalika lil akhi al fadil al khattat ibrahim al arrafi wanda ya rubuta littafin domin rubuta littafin zaga irin rubutun da ake Qur'ani lana bi tasmim al gilaf ma khat ra'i ya yi a cover design da rubuta hannun shi mai kyau wa aktumu bi shukril qa'imina ala nadwatil ilmiya bi shabab islami kuma ina gode ma masu kula da kungiyar matasan musulmi na duniya muslim youth league ne kuma yake ce mata ita ce ko wata kungiya mai wannan sunan ko makamancin shi maqrunan bid du'a lahum ala da'amihim bi qtina'il matbu'ati hadhihi silsila su kuma sun yi adaptin ɗin littafan suka dinga raba su a cikin karatuttukan da suke gabatarwa na daurat da abin da suke na na ayyukan agaji wal musa'ada ala tiba'atiha wa tawzi'iha da yanda suka kuma taimaka wajen bugawa da rarrabawa ta yi mana gagara kato ake cewa ko wani mu je ka sadin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah wa yake rukudin odiyan nan wa yake rukudin odiyo man shi tu